الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو من أوى الله سبحانه وتعالى بودية لأحد أمو أو أن مسلسين البركة مسجد الشيخ عثمان بن فوديو wanda yake a wannan unguwa ta nasara idi domin ci gaba da darasi na kitabun tauhid inda a yau ganin wata fa'ida da dama za mu sanya wata da yake suna kasida ta shekul islam ibn taimiyya wanda ake mata unwani da cewa lamiyatu shekul islam ibn taimiyya wadda insha Allah ke ne uwa wanda aka bada suka yi hoto wanda kuma yake da riga a cikin gurubu na karatu suka an tura ta insha Allah idan insha Allah wannan lamiya a wannan zama namu insha Allah ita ce za mu yi karatun da bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala wannan lamiyar ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam da Ibn Taymiyyah mun sani ɗaya ne daga cikin manyan jigajigan malamai na da'awa ta musulunci wanda sun yi rubututtuka kala-kala wanda sunan shi ahmad bin abdulhalim to ba ka ce shekul islam shahararren shi ne ahmad bin abdulhalim ma'aifin shi abdulhalim shi ma shahararre ne malami ne ana ce mishi ibn taymiyya abdulhalim shi na yi sima al'abu sannan kakan shi abdulsalam ibn taymiyya abin barakat shi ma shahararren malami ne ya shahara da ibn taymiya aljad almuhim da wanda ya shahara muka yi sani a nan shine shekul islam ahmad bin abdul halim ibn abdul salam al-harrani tunau shekul islam ibn taymiya a iya cewa ya mutu ne a gida ne ilimi tun daga kaka har zuwa ma'aiki wadah kenan insha Allah wannan dalili ita ce za mu yi dalili akan abin da ya shafi aqida ce da bayani akan abin da ya shafi wani manhaji na aqida insha Allah a wannan karatu bi mina tabaraka ta'ala ita za mu dauka insha Allah sati na sama kuma sai mu ci gaba da karatun mu na littafi na kitabut tauhid wannan manzuma kamar yadda bayani ya riga gabata tana da baiti guda goma sha shida dukanta dama ce in Allah sa muka ɗauka mai ƙoƙari kuma har zo mu sanya ma ɗalibai na makarantar islamiyya a mai da hankali a kan su ma domin ma mu amfana da abin da ke ciki na ilimin insha Allah kidan zan karanto ita manzuma bayan na karanto kuma insha Allah sai mu shiga sharhin ta insha Allah na'am yake cewa ya sa'ili an madhhabi wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينتلي أنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المندل وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله قال رسوله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإذا اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول إن شاء الله كده ولا شيء كما يجب بيان مكتب أبياتي بداهما شا شدة كده a tariƙar da ya kamata in son samu ne na karatu abin da ya shahi manzuma ne baicin an karanta haka kuma a karanta baiki ɗaya biyu ana karanta ana maimaita to lokaci ba zai bamu ba kuma muna so a lokacin wannan muke so mu ida sa su insha Allah kenan za mu yi iktifai da wannan mutum ya yi muraja'a shi tasiri insha Allah domin bibitar abin kuma da akwai ma wannan nazar ɗinta wanda an yi na sauti an yada da kuma yana da sanko a aplikasar nata insha Allah da akwai shuruhat ɗinta insha Allah kenan ma da yake cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu yake cewa ya sa'ili ya kai wanda kake tambaya ta akan me kake tambaya ta an mazhabi akan mazhabata mecece aqidata wa aqidati da kuma aqidata nan ba yana tambaya bane ba akan mazhabata fiqh da mazhabata aqida domin mazhaba da akwai mazhaba fil fiqh da akwai mazhaba fil aqida to nan tambaya akan mazhabata aqida shi yasa cikon abiyati yace wa aqidati idan wanda zai nuna maka mazhaba ta aqida yake nufi ba mazhaba ba ta fiqh wadah kuma kasancewar mawdu'in ita manzuma akan aqida ce idan za a gane cewa ba akan mazhaba ta fiqh ba ce wadah yace ya sa'i ya kai wanda kake tambaya ta to malamai masu yin nazar ko shirar suna da tsarika biyu ta yi tambayar shi aka yi hakikatan yake ba da amsa ta yi kuma hannu ba a tambaye shi ba inda ma ya a waƙen mai da kamar an tambaye shi amma abin da ya yi kusa shi ne galibin shekul islam ibn taymiyyah littafan da yake rubutawa bayan an tambaye shi ne kamar yadda marubuta akan yanayin rubutu kan shi kamar yana galiban tambaya ce ake mishi domin ba da amsar tambaya bani ya isa sai an rubuta littafi da aqidatul wasiliya da sauransu duk dalilin tambayar suka zo su muqaddimatu tafsir da sauransu to wannan ma ita ma kusan ka iya cewa kenan tambayar shi aka yi mai cece aqida ta ahlus sunna wace aqida kake yi sai zai ba da amsa a waƙe a jimanci wadah yace ya sa'il ya kai wanda kake tambaya ta as-sa'il mai tambaya ko wadah daga su'ali aiki ne na tambaya al-mazhabi game da mazhabata al-mazhab shine ra'ayin yarahu ar-rajul wani ra'ayin da kake gani shi ya dace ka to wannan majali na aqida shine ra'ayi na addinin musulunci da aqida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ana nufin aqida kyakkyawa ce na mazhabi na aqida shine ce ya sa yi al-mazhabi wa aqidati wanda yake tambaya ta akan mazhabata ta aqida da kuma aqida ta al-aqida shine asalin da a yaren larabci rabtu shari a ɗan mai abu shi ne za a cikin suratul falaq ومن شر قل أعوذ بالله من الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد العقد أبن أكي أرمي في سنين توفينا سهري تو أرم أبو يترمو كتنكم شين العقيدة أيارينا لربسي تو sai aka yi amfani da shi akan imani to imanin ka ka yi riko da shi riko katankam kamar an ɗarmi abu shi ne aqida واضح شيء ما لمسك الربط والتوفيق على الإيمان وأركانه واضح كي التوفيق يكرق أزوجك الإيمان لركن يوم إيمان بذكر أبو الشاهي واجب من الإيمان نسو واضح رزق الهدى من للهداية يسأل ألا يأرضك شريع game da wanda yake tambaya akan shari'a ruziqal huda an arzika shirya ko kuma addu'a ce Allah arzika wanda yake yin tambayar nan Allah ka arzika shi da shirya da yin gan da katar da riko da shirya ruzi kama bnejin mafuli to amma ya zo ne a wurin addu'a kuma kowa ya san wa ake tambaya ya arzika shirya shi ne Allah ko ina ruzi kama huda an arzika shirya mallin hidayati ya tsalo game da wanda yake tambaya akan shirya duk wanda yake neman shirya to insha Allah Allah zai arzuka shi da shirya wanda zai jahadu fina la nahdiyannahum subulana wanda ya kokari ya dage yake bincike akan ya ga shirya to Allah madaukakin sarki zai arzuka shi da shirya baba kuma ka iya cewa mana addu'a sai yake kamar yadda zamu ga da tawfid da ma'ana ta ilam rahimakallah إذن أرشدك الله فتجي الله يجبنك الله يشريك واضح رزق الهدى من للهداية يسأل واضح كده رزق الهدى أن أرزك الشريع الله يا أرزك mutum da shirya da gamdakatar wanda yake tambaya a kan shirya ke wannan baiti na fara baiti na biyu kenan ka ganin an tambaye shi akan aqida ta ahlus sunna ya take aqida shi kenan yanzu zai ba da amsa ko wani baiti yana daukan wasu matsaloli wanda suna cikin usul da aqida ba dukkanin abin da ya kumsa bane ba aqida amma wasu ummahat ne na masail na usul da aqida ai kokari insha Allah alaqana wa taliban makaranta a sa su haddata a sa su rikewa kuma su dai tsara ta wajen arzi na munasabat da ake na urud na abiyat insha Allah na'am ماذا يتي اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل ماذا يتي اسمع كلام محقق سوراري مغنى تمالمي قرري العالم المحقق شيء مالما دا أفني أفنقري إنه هو مغنى بأزوى قرمان تو شيخ الإسلام ابن تيمية بايا بنكي بني حقيقة ليه يهودي yana daga cikin malamai muhaqqiqu wanda a fannin suka faɗi magana ta ishe ka sun duba can sun duba can sun duba can sai su hudo maka natija mai amfani shi ne ce isma'a kalama muhaqqiqin fi qawli ka saurari magana ta malami wanda yake muhaqqiq fi qawli a magana da zai gaya maka na bayanin aqida wadah kalama muhakkik al-muhakkik mun ce wasu malamai ne wanda suka yi kaya a ilimin muka to a addinin musulunci da akwai malamai wanda ake ce musu muhakkikun kamar shekul islam ibn taymiya kamar ibn al-qayyim kamar imam nawawi kamar da yake suna ibn hajar al-asqalani kamar ibn abdul bar an-namiri ha kamar badruddin zarkashi duk da wasu za ga muhakkikun ne a wani fanni wasu kuma a funun da dama to daidai gwagwadon binciken da kai za ka yi zuwa kawar su imamu suyuti wadda sannan kuma hannu kamar sai ibn kudama al-maqdisi ya sha bambam wani a kowane fanni wani kuma a fannin da ya yi ƙarfi wadda muhakkikun wanda in aka samu saɓani ko aka samu rashin daidaito na magana sai an zama magana da magana su ake yin tarjihi الإمام الذهبي ابن كثير ابن جرير الطبري القرطبي suna da yawa ibn al-arabi al-maliki suna da yawa malaman da shahabuddin al-qarafi ga sunan da dama malamai ibn rushd al-hafiz imam al-ghazali kowanne a bangaren shi za a ga muhakkik to suna da yawa kawai ishara ce kuma a wannan zamanin ma muna da malamai muhakkikun wanda malamai suna da ne zuwa ga maganar su ana amsar maganar su wajen tarjihi wadan ta wannan shine malaikata isma ka saurari kalama muhaqqiqin fi qawlihi magana ta malami kwararre wanda yake maka makura ta haƙiƙi ka saurari maganar shi ko a maganar shi muhaqqiq ne ko kuma a shi muhaqqiq ne ka saurari ga magana da zai ga maka wanda wannan maganar la yantani anhu wa la yatabaddalu bayya gocewa daga wannan magana wa la yatabaddalu kuma hallo bayya canza ta la yantani anhu bayya karkata ya goce daga wannan magana wa la yatabaddalu kuma bayya canza ta kina abu la yantani yani al-imtina shine gocewa abu da karkacewa abu to baya karkacewa daga wannan magana sannan kuma wala ya tabaddalu baya canza ta to haka kuma daman manhaji yake aqida in kai riko da aqida ka hau kan aqida kada ka dinga goce goce kana karɓulan kwashewa kana yin kwane-kwane sannan kuma hannu kada ka canza ka yi riko da aqida ta zai ta ƙwarai aqidar annabi muhammad sama sama da sahabbai da magabata wazar sai mana ya ce zai ci gaba da ba da masa'i idan wannan abu ya kan guda biyu ka iya cewa shan huda ne mana ya ce hubbus sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu hubbus sahabati san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullihim gabaki ɗayan su ba tare da wanda wani ba li game da gare ni mazhabun hanya ce da nake riko da aqida daidai kinan mazhabi na aqida ta sun sahabban manzo Allah ka baki da kinan kaga ana yin raddi ga shi ɗan shiya da suke kin wasu daga cikin sahabban manzo Allah ko suka ce dukkanin sahabban manzo Allah ba su yarda da su ba sun yi da suke zagin su sai wasu kasan da suka ware to kai ahlus sunna kada ka yarda ka kyamaci ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah dukkan su ka so suka girmama su domin son sahabban manzan Allah sama sama yana daga cikin addini yana daga cikin aqida yana daga cikin san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu san makusantan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa mawaddatul qurba kauna da so na القربى أي أهل البيت يلم أن محمد صلى الله عليه وسلم دنجم مزالة سوا بها أتوصل يولن سن دقونا نكي توصلي إزواج على دومن سن يلم مزالة سوا إبادة ita kuma ibada ana tawassuli da ita zuwa ga samun lada mawaddatul qurba kaga a can gurin sahabbai yayi amfani da hub ana yayi amfani da mawadda dukansu kusan ma'anarsu ɗaya so ne da ƙauna sai dai mawadda ta yi mahabba kaiwa makura amma nan ba tafbili ba yake yi inda ma mai yake da suna tsarin abiyati ne ya zo da haka ba ya maimaita maka ba ƙubbu sai ya canza ya zo maka da wata kalma da ma wadda wa mawaddatul qurba da san iyallan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aqliba annabi sallallahu alaihi wasallam su ne da yake da suna banu hashim banu hashim banu hashim shine wanda ya aifi da yake da suna banu hashim shine wanda ya aifi abdul muttalib waba kaka na annabi muhammad sallallahu alaihi to banu hashim dukkanin wanda dangantaka shi take zuwa zuwa ga hashim da dukkanin wanda dangantaka shi take zuwa zuwa ga abdul muttalib wanda ɗa ne ga hashim ko sannan kuma an da ali ali wanda ɗaya ne ga da yake suna abi talib abi talib ɗa ne ga abdul muttalib dukkan su wannan ahli qurba ne da kuma jikokin manzo Allah sa sama da ƴaƴansu da ƴaƴan ƴaƴansu to wannan su ne ake ce musu ahlul bait to dole ka so su dole ka kaunace su amma ba iddiyayi bane ba ban koyi mutum haka nan ya zo baki da shi ya zo ka shi yanzu manzo Allah sa sama ne alhali iddi'ai da yake amma idan da zuma shi sharifi da wuta battacin su babu dalilin da yana cewa wuta battacin su wuta tana cin su a duniya suna jin zanen wuta wa ba amma wannan duka iddi'ai ne da cin kuɗi da kowanne nan da wasu daga cikin malamai suke yi a nan sannan kuma halin bai dole ya tabbata a tarihi ba haka nan kawai ba wa ba kina wannan shi ne wannan da sananu ne cikin saudiya don ka da akwai wanda suka shahi dangin mazalar sama suna nan kowa ya san dangantaka shi dan wane jikan wane to a nan mutum ya zo ya maka shi sharifi ne an ka bincika asalin shi ƙauye kaza ƙauye kaza bai sai zano maka kakanni biyar ta yaya aka yi san shi sharifi ne shi dangin mazalar sama sama shi alu bai ne aka tambaya Allah taimaka kamar wa mawaddatul qurba biha tawassul kenan kaga yana daga cikin usuli na aqida ta ahlus sunna san sahabbai da san yanzu gidan manzo Allah san shi yasa ake so in za ka wa manzo Allah salati baitin ka sanya sahabbai shi ka sa ahlul bait ko kuma baitin ka sanya ahlul bait ka sa sahabbai shi shi yasa dama za mu gama malamai a muqaddima su baitin sikki wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to nan kuma mawaddatul qurba san iyalan sahabban manzon sama ana raddi ne ga khawarij da sauran nawasib wa'inda suka sanya kiyayya ga sahabban manzon sama to aqida ta Allah suna dole ka so sahabban manzon sama da ahlul bait da manzon sama wannan wannan ke shi sai ma da yace ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل to game da fifiko wa ya yi fagara daga cikin sahabbai shi ne zai magana bada ce wani kullum qadur wani kullum qadur kowanne ɗaya daga cikin su yana da matsayi da daraja wa fadlun da kuma fadala safi'un fadala ne girma in kaji an ce a safi haske ne yawa wanda ya yadu shi yasa aka yi ta annuru safi haske wanda ya yadu mai yawa kenan mai faɗi to kowanne daga cikin sahabbai yana da fadala da daraja mai girman gaske shi ne mada ce wani kullum kowanne ɗaya daga cikin sahabbai da ali baiti yana da kadrun matsayi da daraja kenan wa fadlun da fadala sa'irun mai girma wadda ta yi yaɗo kamar haske yan kowanne yana da matsayin shi da daraja shi to amma wane ne afdalu shi ne ma zai ce lakin na masu diƙo minu a fulani sai dai a sadiq abubakarin sadiq shi ya yi su fadala idan a cikin sahabbai da alin baiti wanda ya yi fadala shi ne abubakar radiyallahu anhu a sadiq bayan shi umar bin khattab bayan shi usman bin affan bayan shi ali bin abi talib bayan shi al'asharatul mubashirun bil janna bayan shi ashabul badar bayan shi kaza bayan shi kaza malamai duk sun yi bayani a cikin zafan aqida hada da wannan shine wa li kullihim qadrun wa fadlun satirun lakin la wasiddiq minhu afdal da yasa aka sanya wa Abubakar radiyallahu anhu as-siddiq ya kasance ya kai makura wajen gaskata manzo Allah daga an ba shi labari manzo Allah ya wadi ya gaskata bai taba karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ya bashi labari na addinin musulunci yayi imani da shi ya gaskata bai taba karyata manzon Allah kuma bai san haka ya kasance siddiq ne daraja ce daga cikin darajoji wanda an annabawa ma ana so a daga masa daraja shine matsayi ne na as-siddiqi wanda suna da cikin nagartattun bayi saboda kama da ja'ala Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واضح idan yana suna daga cikin an mana dagartattun bayi wanda an zaba okai sarki musu an ni'ima wanda in mutum ana so a ba nuna makomashi kyakkyawa ce a ce yana tare da الذين أنعم الله عليهم من النبيين لأنبوا لمن زنيك والصديقين دكوما ما سقي ومقراج قسكة قسكة الله ده من زنيش كنا شيء الصديق واضح كنا صفاتي daga cikin awsaf ɗin shi kuma laqabi ne daga cikin alqab ɗin Abubakar radiyallahu anhu shine shugaba na fari bayan manzo Allah sallallahu sannan kuma hazo yanda muka zana insha Allah shi ne ce lakin da masiddiqu sai dai Abubakar radiyallahu anhu as-siddiq minhum afdal ya yi su fadala wanda da nan sai manzo Allah aka ce wa kai su manzo Allah sallallahu alaihi Abubakar radiyallahu anhu kuma manzana kuma ya yi nuni ya yi ishara da dama zuwa ga fadala da daraja ta abubakar radiyallahu anhu yana da fadala da daraja da mawafi da dama na sai baiti na gaba mala ya ce wa uqirru bil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munzal mala ya ce wa uqirru bil qur'ani ina yin imani ina tabbatar da alqur'ani da kuma abin da ya zo a cikin alkur'ani wa ukirru ina mai imani da tabbatar da ma ja'at bihi ayatuhu abinda ayoyin alkur'ani suka zo ina masu yin ina mai imani da su ina masu mai tabbatarwa kenan wa ukirru bil qur'ani ina mai imani da tabbatar da alkur'ani da abin da ya kunsa ya zo a cikin ayoyin shi شيئتي وأقر بالقرآن ما جاءت به أبن جهزو أبن دا ما جاءت به آيات أبن دا آيوي القرآن تكذو إنا من إيماني إنا من تبتوا أبن دا آيوي القرآن تكا أمسا نا بياني نغيو أبن دا غيو مارا تاشا قيامة يقوم أبن دا القرآن يقوم ثاني سيفوكم أهلا يسونا يم الله إنا من إيماني إنا من تبتوا أبن دا جاهلا a ga wannan usul ne daga cikin usul na aqida shine wa uqirru bil qur'ani wa uqirru bil wa uqirru bil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al karim al munzal shi al qur'ani shine littafi mai karamci mai ma'anoni karamcin al qur'ani ma'anoni masu amfani gare su yana da ma'anoni da yawa lafazi kaɗai ya ga ma'anoni shi da yawa sannan kuma yana da shiriya ta duniya da lahira duk littafin da ba zai taɓa shirya da kai ba to bai da karanci to alkur'ani dukkan shi shiriya ne waraka ne a duniya da lahira shine karamcin alkur'ani wawan karimu shi wannan alkur'ani littafi ne mai karamci almunzalu wanda aka sako da shi Allah madaukakin sarki ya sako ma annabi littafi ne wanda Allah maɗaukin sarki ya safko ma alƙur'an ya safko ma manzo Allah sura saba al-munzal ay al-munazzal min indillah wanda Allah maɗaukin sarki ya safko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi wasati jibril malaika jibril Allah ya aiko shi ya safko ma manzo Allah sama a cikin shekara 23 a rarrabe aka safko ma manzo Allah sama shine cewa ukarru bil qur'ani ma ja'at bi ina mai tabbatar da abin da alkur'ani ya kumsa da abin da ayoyin shi suka zo wa wani karimun shi ne alkur'ani littafi ne mai karamci mai fadala mai shirya almunzal wanda aka sako ma manzan Allah su ba ta makina wani abiyati guda biyar na fara insha Allah sai kuma na shidda mala yace wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwal to game da magana sifa ta Allah yana magana na'am Allah yana magana amma ba magana irin ta bayi ba alqur'ani magana Allah ce dole ka yi imani da haka wadah Allah ya wa annabi Musa magana wa kallama Allah Musa taklima Allah ya wa manzon Allah ta magana lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raj da shi dole ka yi imani kuma in za ka ce wadda aya ta alkurani ka ce ƙarar Allah ta'ala Allah maɗauki sarki ya faɗi kina Allah yana magana amma ba magana irin ta bari ba dole ka yi imani da haka yaya magana take ba a wajin ta masa bai kasa haka kuma Allah bai halitta ba maka ce ka san yaya maga yaya Allah yake magana dole ka yi imani Allah yana magana magana da taliqu bi jalali magana ta yi daidai da girman zatin shi da darajar shi haba mala yace wa aqulu qala Allah ina cewa qala Allah Allah ya ce kinan Allah yana magana sifata al-kalam al-qawl jalla jalaluhu girman zafin shi ya girmama jalla ay azuma jalaluhu azmatu girman shi ya girmama jalalullah girman Allah ha jalla ya girmama kenan azuma azmatullah ko kuma azumat azmatullah girman Allah ya girmama kenan jalla jalaluhu mai ma'ana shi girman Allah ya girmama kinan tsarkake Allah ne kake girman Allah ya girma wa dukkanin nau'i na kaskanci da ake jingina ma Allah wa wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa hadi wala ta wala ata'awwal kuma ina cewa annabi Muhammad ya faɗi wala ata'awwal kuma ban yin tawo wani yake kamar yadda kungiyoyin batattu suke na aqida sai su ga cewa ta ra'ayi ce kala Allah ko ka ce kala Rasul ka mai da Allah manzo ne iri ɗaya ne kuma ka ce kala fulan kala fulan a a banna ta wuri na na yi imani Allah ya haɗi kuma manzo Allah ya haɗi kowanne magana shi daidai gurgudan yanda yake maganar Allah daidai gurgudan girman zace shi ba Allah bai gaya wani ba kai shi maganar manzo Allah ba ga mun sani ya yake magana kul inna ma ana basharun mislukum muhajir yadda tsawon da muke magana haka ke magana hijira ya yi kowa daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa daga cikin bayi daraja amma maganar allah allah bai nuna mana ba kai fiye ya take dole ya mai imani da shi ne cewa al-mustafa al-hadi al-mustafa suna ne na manzo allah sama zababbe al-mustafa zababbe kamar al-muhtar shi ma suna ne daga cikin sunan manzo allah sama zababbe shi ne al-muhtar daga al-ikhtiyar ne ababe guda biyu ko guda uku ya azaba ya al-mustafa daga tacewa ne ababe ne da yawa ya tace kamar tace zuma citon mara kyan a yadda mai kyan a hudu shi ya al-mustafa wannan ya tabbata hadisi manzara kuma ce Allah da ya halarci bayi ya dubi mutane sai ya zaɓi larabawa daga cikin laraba ya zaɓi ƙuraisha daga cikin ƙuraisha ya zaɓi da yake suna banu hashim yankin manzana sun sama daga cikin banu hashim sai ya zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne manzana ke cewa ba ana manzana ce ni zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne ni zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne allah ya zaɓi wannan allah daga zaɓe zaɓe daga zaɓe shi sa wallahi jama'a ba a ce ba lallai ka bi laraba a duk kuskuren da suke amma san larabawa da larabci da girmama da daraja su wallahi so ne ga manzo Allah sallallahu amma abin da suke na kuskure ba ka koyi to da dama yau za mu ga da dama mutane hammun su su ga suna caccakan larabawa kuma ba komai bai ke kawo wallahi wannan larabiyoyi kan BBC dukan su kan muryar Amerika ne muryar italiya muryar birtaniya muryar horanshi muryar rasha muryar waye duka babu na musulmi kawai su zo su kirkira maka labari a kan addinin kanka yi imani allah ke kai da kanka san ba ba za su baka ba labarin da zai taimaka maka addini ka ba za su gaba abin da zai cuta maka su gaya maka to wallahi haka ne kawai su ce allah arzika kasashen musulmi su mallaki radiyuka na kansu wanda za su ba su labaruka masu kyau ingantattu ɗaya daga cikin 'yan jarida wanda ya yi aiki a ɗaya daga cikin abokin mu ne mun yi karatu jami'a da shi da yana gabanmu ya yi aiki a gidan ɗaya daga cikin radiyoyika wannan in ya kara bari sai an duba a ce goge wannan sa wannan wannan in baka wannan mu abin muke so ya an sa kaza ya an sa kaza ya an sa kaza wallahi ka ce da gangan ne kowace ƙasa tana da abin da suke so a tsakara shi yasa ba a unguwarka inda abu zai faru in ka ji shi a labari ya karata ka a wani wata kasa cewa wannan Allah ce idan mu yi kokari dan uwa kada ya mu yarda tele da radio labarin ka dan jarida ko wani dan jarida da ka sani ba kan shi bane mai kewa aiki ba kan shi bane mai kewa aiki wannan gidan radio da suka bude suna da manufa manufa su ce yake manufa su ce yake kamar yanzu kirista sun bude gafal sai ka ce a ai musulmi ne suke koyawa hada malamai ma a cikin masu koyawa ai ba manufar shi ba bai isa bai koyar da addinin musulunci bai isa bai koyar da aqida wannan manhaji da program da tsari da kirista shi zai koyar ya ma yi sharri tunda ɗanka musulmi ya ga musulmi ne yake koya mashi abin da ya shafi kiristanci da kyau zai rike shi su sun yi sa haka to haka gidan da Allah ya na kama kuma zungura da yan shi'a suke suke buɗewa sai ka ji mutum yana ce ai ahlu sunna ne suke koyarwa malam wani da malam wani suke koyarwa in ya tafi program in shi zai koyar ko kuma program din su dole program din zai koyar idan ka koyar ya halitta a yi auren mutu'a idan ka koyar matsalolin da suke shayi harkar sakin sahabbai dole zai shi su zai koyar program za a ba shi kaza muke so ka koyar to ka gani Allah ke to na su ɗan jarida wala kuma wannan musiba da hallaka ta harkar jarida wallahi ta yawaita wanda da dama in dama rahimallah za a ga mutum ya ɗauki ƙiyayya a kan malamai wanda wannan malaman ba su taɓa ce maka ba komai banda koyar da abin mutum ji ba wanda suke ka ga mutum ya ɗauki ƙiyayya ya sanya wasu dai haka nan kana zaune kai a garin da magana wajen ba Allah shekara wajen arba'in yana koyar da alkur'ani yana koyar da addinin musulunci malamai a duniya duka sun amfana da shi ya tsaya a kan gaskiya kai da kai ga matsayin shi da darajar shi da abin da yake ba zan kallon da za ka yi Allah Allah kiyaye wallahi mu kiyaye wannan hatsari ne Allah kiyaye Allah sa albarka da dama irin wannan magana da an yi sai ka ji mutum yana ta a wannan kasashen bashi wani abu suke yi wallahi a wannan abu ne wanda ya kamata mu kiyaye Allah suna albarka da khairi na kina da Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa kuma al-Hadi yana daga cikin sunayen manzo Allah san Muhammad al-Hadi wada Muhammad al-Hadi wada shi yasa da Muhammad saka tambayi ba daga cikin sunayen Allah al-Hadi bal yana daga cikin sifofi na Allah al-Hadi mai shiryewa shi yasa bayanin da baka sanya Abdul Hadi واضح a iya sa muhammad al-hadi ba laifin bane muhammad al-mustafa ba laifin bane wada kina da shi kina wal mustafa al-hadi wala ata'awul jai sai kuma baiti na gaba da yake wa jami'u ayati sifati umruha haqqan kama naqala firaz al-awwal dukkanin ayoyi na sifat sifatullah umruha ina huce su da imani wa jami'u ayati sifati dukkanin ayoyi na sifofin Allah a sifat ai sifatin la ayoyin da suke bayani akan sifofin Allah ar-rahman al-arshi sawa Allah ne ta kan al-arshi Allah na da hannu Allah na da ido yana ganin bayi a dukkanin ayoyi Allah na sabkowa saboda duniya Allah zai zo da shi da mala'iku ga ta shafi yamma dukkan na yi imani ba ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa duka na yi imani ina mai wuce su da imani umar ruha ina mai wuce su yanar marna ya marru wuce abu to ina mai wuce abu da imani ba tare da na yi shayayya ba in ce ya za ya ce kaza ya za ya ce kaza wa jami'a aya ce sifati umar ruha haƙƙan da gaske ba bangana wasa ba kamar na kalattirasul awwal kamar yadda mutanen farko suka nakarto الطراز الأول سيني الجيل الأول متى ننفرقوا صحبا من ذرى سما كما يند سكا نقلتو كما يند أكا نقلتو لوكا تند أكا سبقوا من ذرى سما القرآن أكا وجسيبه بنا بس يا من ذرى بيا يسيبه تكي ko su yi jayayya a sun yi imani shi yasa sifofin Allah maɗaukin sarki ba dole ka yi imani da su ka tambaya yaya sifa take bayanin ta ba bida ne wanda ya zo ya tambayi imam malik ar-rahman ala arshi tawa kai ba tawa Allah ya daidaita akan arshi ya ya daidaita فيما ملكته الاستواء معلوم ديديتا akan harshe sanan lalata lugha ta larabci ya daidaita shikenan wal kayf majhul ya ya daidaita babu wanda ya sani Allah ta bada labarin ya daidaita wasu'alu an bid'a tambaya akan haka bid'a ne domin sahabban manzon Allah da manzon Allah ba su labari ya karanta musu alqur'ani ko ya ga musu hadisai da suke bayani akan sifofin manzon Allah ba tambaya ba to kai ka kirkiro wani abu sai mamma da ke umarta da a hotel shi sai yasa sifofin Allah madaukakin sarki wanda aka haɗe a alkur'ani ko a hadisan manzala dole za ka yi imani da su min duni takyif ba tare da bayyana yaya yake ba wata mutum da kuma ba da misali wata kaif da ba da kaifiya ya yake wata shbihi da kuma buga misali buga kamanci bayyayewa wata ba tare da korewa ba والتأويل بتعرف جيكي تمانا سوا تأويل كل ما كل كل كثير استوى با استوى بدل التأويل كثير استوى أي استولى يا رجاي ظاهر الجامع أم أشعرية هكذا كيف فسر الرحمن على العرش استوى ألا يا رجاي أكن العرش استوى يسمى إذا استولى وين تأويلي واسمع تشوف ما استولى شيء تأويل الله تمام تكليف buga kaifiya ka waɗi kaifiya ka zane tashbi buga kamanci ka ce kamar kaza da tashbi da tafi kusan ba a ɗaya misali da kamanci duk kusan ba a ɗaya ba shi na mazan cewa jami'u ayatu sifati umiruha haƙƙan kama na kalar tsirar a tsirar shi ne aljiyu mutanen fari shi ne tsarafin fari al'awwal na fari wanda suka zo bayan manzara sama shi ne alkurunin mafaddala manzara sai hayyar kuru ya ce hayyar kurunin karni sun ma da biyu ya nuna mu sun ma da biyu ya nuna mu sun ma da biyu ya nuna mu manzara sama ya ce mafi alkhairar karni karnin da ya rayu cikin shi da kuma wanda yake zuwa bayan shi da wanda yake zuwa bayan shi a wani hadisi ya inda uku a wani hudu to wannan su ne alkurunin mafaddala karnin da suka yi fadara da daraja duk abin da bai zamto ba a kida addini a wannan lokacin har abada ba zai taɓa zanta ba a kida addini haka imam malik ya ce ma lam yakun dinan yawma idin fala yakun dinan ila ila abad duk abin da bai zamto ba addini a zamanin manzo Allah ta sama da magabata to har abada kaka yi tunani zai zamto addini a kirkiro abu ɗan shekaru bayan ƙorunin mufaddala ba a yi shi ba zama da manzan sama sahabbai da sauransu babu wanda suka yi ya zamto addini abada ya zamto aqida abada Allah ya taimaka na sai baiti na gaba mala yace wa aruddu uhtataha ila nuqaliha wa asuluha an kulli ma yutakhayyal mala yace wa aruddu uhtataha ila nuqaliha amanar wannan abinda aka bayyana na siffofi wanda suka zo a hadisi a ruddu ila nuqaliha ina maida shi zuwa ga marwaito hadisan wanda suka rawaito hadisan al-ubda ubdatul khabar shine amanatuhu wa zamanu sihhati amana da yake cikin wannan hadisan da suka zo suna bayani akan sifofin Allah madaukakin sarki da ingancin zan maida shi zuwa ga wanda suka rawaito hadisi manyan malamai ne jigajigai ƙwararru a kan fannin babu wanda ya kai su ƙwarewa sun ce ya inganta in ta me yanzu ne a gare ni in zo in daga jayayya tun da sun ce ya inganta sai inganta su ne ƙwararrun malamai babu malamin da ya kai su a ɓangaren duk malamin da ya kai su a ɓangaren ilimi to tare yake da su wanda kuma kaga yana jayayya yana masu jayayya to jahili ne bai san ba ma ɓangaren na hadisi to ya zan yi zo in nuna biya shi wannan malamai ne amintattu masu addini masu fadala da daraja mutane suna son su ana musu kyautata musu zato kuma ga ilimi ga amana ga ɗabi'u kyakkyawa ga aƙida kyakkyawa imam ahmad bin hanbal imam shafi imam malik da kuma imam bukhari imam muslim abu isa zakariya imam nasa'i ابن ماجه ها الطبري الطبراني قاتنا من من هم ما حديث الحاكم أبو داود wannan jikajikan malaman ina ni ina zo ne na tabin yardara kai wa wane ne kai a bangaren ilimin hadisi baka yi zamani ba tare da su a zamanin su da akwai manya-manyan malamai da sun yi tuntun kawai a sauyin nika na ilimi kowanne in aka ce sun rawaito amsawa yake ya yarda kai kawai ka zo a wannan zamanin ka ne tafiya a baka yarda ba kai wane ne ta wannan dini yake mana a kawai da hanyar da ya kamata ka bi Allah taimaka ba da ce wa aruddu uhdataha ila nuqabiha hadisan da suka zo suna bayani akan sifofin Allah maɗaukin sarki da su dukkanin sauran hadisai ba wa a rudda umadata ingancin su ina maida su ila nuqaliha zuwa ga wanda suka rawaito su ne malamai tun daga sahabban manzala zuwa malamai marubutan hadisi kuma da malaman da suka yi wa hadisi hidima manyan malamai gidajen masana fannin wanda mutaakhiri suna jewa su ma to in sun ce ya inganta ita in sun yi saɓani ina da malami da ya san hadisi sai ya duba saɓani da su yaba wanda ya yi rinjaye sai ya aiki da magana shi kenan kaga a wannan zamanin kusa kusa shekh nasir bin albani yana daga cikin manyan marubutan da babu kamar ya shi a wannan zamanin wanda ya rubutu a bangaren hadisi da wajen da takrishi da dama sai ga mutane suna sa kuma ka ce sahabu albani ya ne ya ta waye albani hadda zai sa shi albani ba sa'a ba ya haka nan kawai ya ce wannan ya inganta wannan ya yi dirasa shi ne farkon da ya hudo a zamanin nan ya hudo dirasatul asali dalilin shi aka hudo program aka tashi a jami'a jami'a ta musulunci duk wata jami'a da ka san ta hudo tsari na a takhrij wa dirasatul asali a duniya gabaki daya ta dauka ne daga jami'a ta madina matar برنامج ɗin matar a takhrij wa dirasaka a tsari duk wata jami'a da ka sani a zamanin nan ta ɗauki wannan zarin daga jami'ar islamiyya kuma shi yau wudo bangaren kuma ga da tsawon shi na takhrij suna nan a ilmance sannan a rubuce ga suna mujallata da gasu nan kaga wannan shi ne da dama mutane sun ga amfani saboda malami ne bai da wasa akan yan gida akan masu aƙida mummuna ya ragargaji manyansu ya zauna da su ya tattauna da su to shi ne wannan shakar in ya zo suke magana Allah ke Allah sai maka Allah sai albarka na shi ne cewa a ruddu uhdataha ila nuqaliha amanar wannan ingancin wannan hadisan ina mai shi zuwa ga wanda suka rawaito hadisin wa asunuha an kulli ma yatakhayyal kuma ina kiyaye wannan hadisan da dukkanin abin da hankali yake tunani sanya sa hankali in ce ta za a ce Allah yana da kaza yana da kaza a'a wa asunuha ina kiyaye wannan hadisan da suke bayani akan sifofin Allah an kulli ma yatakhayyalu akan dukkanin abin da yake zuwa mutum na tunani at-takhayyul shine abin da zaka dinga sa a cikin tunaninka a hankalinka shine at-takhayyul hada ka dinga sa abu a hankali ka auna shi da hankalinka to a a banna bari hankali ya sa shi a wajen abin da ya shafi aqida na naqal ya inganta intihar mawdu wadah sai hadisi na gaba afwan baiti na gaba mala yace قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأقطر بل يقول قبحا شر يا يمون liman nabada alquran wa ra'ahu game da wanda ya jefa alqurani a bayan shi kamar yadda yahuda suka jefa wannan at-taura a bayan su suka jefa at-taura a bayan su ba su amfani duk mutumin da ya jefa alqurani a bayan shi bayya amfani da shi wannan jefa alqurani a baya kinaya ce akan rashin aiki duk mutumin da baya aiki da alqurani kamar ya dauki alqurani ya yi jiwa da shi a bayan shi to cir da irin wa'in mutane su ne daga cikinsu da akwai ɗan falsafa da 'yan mantif da irin su maturidiya a sha'ira da mutabila duk abin da za su yi sun sashi a ma'auni na hankali sai suna gabatar da hankali a kan alkur'ani da ainihin maza a gauna da akwai matsala shi ko a kan wakilda an naƙalu abin da ya zo a cikin alkur'ani da hadisan da za kai imani amfanin hankali ka yi amfani da shi wajen gane alkur'ani da hadisan manzala ba ka yi amfani da shi wajen ɗora wani hukunci mai zaman kanshi a shi ne ba zai ce kubahan cir ya yi muni kubahan daga kabis ne muni kawar munan abu kubahan liman naba da alkur'ana wa ra'ahu cir da wanda ya yi jifa da alkur'ani bayan shi annabdu jefar abu nabastul kalama أو الثوب نايجي فدا واضح وراءه بايش واضح وإذا استدل إذا ذيك وهجة تمسألة تأدين يقول قال الأخضر يك جاسا أخطر إذا كتشم وقع جاسد إذا ذيك وهجة ذيك ومن قلن أن فلسفة كما قلن مواقع بمكم من قلن الله يؤكد واضح وأخطر إن إذا كتشم mawaka sunan shi gayas bin kawo a taglabi mawaki ne ba na tsari sun ba larabe mawaki ne kirista ba larabe ya yi waƙoƙi a waƙoƙin nashi ya sa aƙida ta kiristanci da wasu falsafa to yi mutane sun da cewa a asalin larabawa ga abin da suke cewa daga cikin abin da wannan mai kyau suna masu amfani da hankali mu'tazila suke kawo hujja a matsala ta aqida wani baitin shi da yake cewa innal innal bayana la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila suke cewa al bayan magana daga zuci take yake cewa a cikin baitin nashi harshe an sanya shi ne mai nuni akan abin da yake cikin zuciya amma magana daga zuciya yake ba harshe shi nuni ne yake akan abin da yake magana dalilin wannan baita ya kansa ta ai alqur'ani ba maganar Allah bace ba la Allah ya halicci wani abu da yake nuni akan abin da Allah yake yi a zuciyar shi subhanallah kaga yana kan wanda akan Allah baya magana to kaga daga cikin munin aqida kuma mutum yana gabatar da hankali akan alqur'ani da hadisan manzo Allah wannan shine misali daga cikin abiyat da abiyat da dama wa'inda a cikinsu ya sanya a ƙidojin shi wannan ya yi su ba manuwa wajen ba da manuwa ba yi su amma da gaske wani mashahid kuma su in suka tashi kawo hujja sai su dinga kawo hujja da maganganun mawaka wanda suka sanya irin wannan munana a ƙido da kuma maganganun ɗan falsafa da maganganun yan mantik ai a mantik kaza ai arasto ya ce kaza ai aflaton ya ce kaza kaza da kaza yanzu hada shi da maganar Allah da maganar sama wannan shine yace wa idan tadalla yaqulu qala al-akhtar kenan wannan akhtar mawaki da sunan shi Giyas bin Ghaw at-Taghlibi sha'ir ne ya ya rayu a zamanin al-Asr al-Umawi wadah na'am sai mala ya ci gaba baiti na goma kenan mala ya ce wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighayri kayfin yanzil malaci wal mu'minuna mu'minai yarawna haqqan rabbahum za su ga ubangijin su ranar tashar kiyama da gaske mu'minai za su ga Allah ranar tashar kiyama lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da alhusna aljanna wa ziyada da kari akan aljanna malaman tafsiri da kuma hadisi ya tabbata cewa az-ziyada nan shine ru'yatullah ganin Allah babu yardar da Allah zai baka sama da ya baka dama ka gan shi na tashi gama Allah zai ba da zai ba wa mummune dama su gan shi kalla innahu an rabbihim yawma idin la mahjubu mujrimai kafirai za a shamake su basa ganin Allah imam shafi yace wannan dalili akan cewa lalle mummune za su ga Allah wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira Allah maɗaukin sarki ce wasu ruskoki rana ta shafi yawa za su kasance suna masu haske na zira suna masu haske da sheki ila rabbiya na zira za su ga Allah za su ga ubangiji kaga da dalilai da dama da hadisai da dama karna sun zo akan cewa mummuni za su ga Allah to da kowa da suke inkarin haka to da gaskiya akida ta da suna zo da kai imani da haka wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum kina ta shafi yawa amma a duniya ba a ganin Allah lan tarani annabi Musa ya nemi ga Allah Allah ce lan tarani ba ka gani ba za a gani ba a nan doron duniya haka manzo Allah ta sama da aka yi mai Isra'i da Mi'raj da shi an tambaye shi ya ga Allah ya ce nurun anna ara hakkin ya za in gaishe inda ya zan yayi wannan shakamaki hijabin da nashi na haske da ya hasken shi da ya kona dukkanin inda ganin shi ke da ya kona dukkanin duniya shi yasa a magana da ta yi inganci manzanar sama da aka yi isra'i da mai rajin shi bai gaba allah sai da akwai malaman da suka ce akan cewa ya ga allah wanda kenan ba matsala ba ce wanda za a dinga kafartawa ijtihadi ne amma abin da ya karfin dalili bai gaba allah haka aisha radiyallahu anha ta ce da sauran malamai magabata na sai malam cewa idan sama haɗi bi zai bi kaifi na allah yana saukowa zuwa ga sama sama ta duniya sama duniya bi gairi kaifin ba tare da ka ce ba a sifa kala kaza ba tare da kama iba kaifiya yana sabkowa kamar kaza a Allah yana sabkowa misali ya bada labari yana sabkowa a kowane dare idan dare ya kaso na dare ukun dare na ƙarshe ka kasa dare gida kaso uku na ƙarshe Allah yana sabkowa a sama ta duniya da dinga cewa yana shi ne yana kira ina mai neman gafara in gafarta mashi ina mai bukata a tambaye ni in biya mishi shi yasa kakka yi asara in ka kwanta barci yadda ka shan mushi baka tashi wani ma asuban ma baya tashi bai kakka da zaka yi asara wannan sulufin ne da akhi raba kaso ɗaya daga cikin uku na dare na ƙarshe ka yi ƙoƙari sallah ko raka'a biyu ce ka tashi kai ka roƙi Allah ya biya maka bukata daga nan har zuwa lokacin sallah asuba lokaci ne na amsa addu'a wadda Allah taimaka wa kenan shi ne mana cewa idan sama ibi gairi kaifin janzi sai banki na gaba mana cewa aukarro bil mizani wal hauzin lazi arjubi arjubi anni min huriyyan an halu wa aukarro bil mizani ina mai imani da tabbatar da mizani na auna aikin bayi da kuma da sai inkari to da akwai mizani wanda za auna aikin bayi ranar tashi kiyama ina mai imani da akwai shi ka yi imani da shi shi ya sa maka ka tashi ka yi aiki nazar na kwarai domin da yake suna ka samu rinjaye a ma'auninka wani wasu ne yau ma idin na haƙ mizanin da ake auna aikin bayi gaskiya ne ranar tashi kiyama bai kasance kine ina imani da haka wa kullu bil mizani wal hawdun nabi da kuma tafki da tekuna annabi muhammad sama wanda kala biyu ne da akwai wanda zai kasance a farfajiya alkiyama da akwai wanda zai kasance a cikin da yake suna aljanna da akwai teku alhaud wanda sunan shi haud kawai teku da akwai kuma da yake suna alkawtar duka na manzan allah su a sama ne wanda ya sha shi ba zai taɓa yin ishirwa ba to wannan ba na sauka ba zai ba wa wannan ruwan na taukin na nashi zai ba wa mabiyan shi wa kabro bin mizan wal hawd alladhi da kuma teku wannan tekun wanda alladhi wanda arju ina kwadayin bi anni domin lalle ni min hurriyan an halu ina kwadayin in sha ruwan shi ina kwadayin in kamfati ruwan shi a bani in sha hurriyan an halu duka ba na ana ne da sai shiru ha شربت الماء ريا لا شاروا إيا شاروا مقوى هاكما أن هالماء إنا شاروا أرجو وند إنا قطعين من لنن تقوان تكون ريا زنشا ومن تكون إن شاء الله an hannu kuma zan sha ruwan kenan da an hannu da riyan duk ma tsaya ana nin da shi shan ruwa wanda kenan kaga kwaɗayi ne ma da yake ya yi imani da cewa da akwai tekun kuma yana kwaɗayin sha to wannan tekun yin imani da akwai shi wani suke cewa ta yada a ce wai ruwa ne in ka sha shi baka tsaye da shi ba hanyar ruwa a ce ruwa ne hasken shi ya yi ulu kofunan shi na zinariya suka ce bayyana ruwa a hankali ba ya ɗauka sai wasu masu kafin ce masu tashi a kiyama kenan kaga imani da wannan dole ne yana da cikin usul na aqida ta ahlus sunna jamaa kuma wanda ya canza addinin manzo Allah baya shan wannan ruwa sai ya zo zai sha malaiku za su fauke shi canza mishi hanya manzo Allah yake cewa ba mutane na bane ba su yi imani sai a ce ma manzo Allah sun kuma bayan ka sun canza addinin kai manzo Allah ce bu'tan bu'tan Allah ya yi Allah ya sai baiti na gaba malam ce wa kaza siratu yumaddu fawqa jahannamin wa muwahhidun najil wa akharu mu'min malam ce wa kaza siratu ha kuma mai ina mai imani da sirati wanda ne an tsallake shi ake shiga aljanna wanda kuma wannan siratin gada ce akan wutar jahannama kuma wannan siratin ya zo a hadisi da yake da suna kabrin shi bai kai ba gashi akan wutar jahannama yake ta kan shi za ka baka tsallaka ka shiga aljanna in ka cancanci shiga aljanna in ko baka cancanci shiga aljanna ba wani ya firmiya kuma ba haka ba za a bi a wuce a'a da akwai majaujawa da mai yake suna kugiya wadda ake zamo da yake da suna wannan guga in ya hada cikin rijiya mai kamaruwa da hannaye tana cakko mutum tana kamowa kowa allah da yake cewa a cikin alkur'ani wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani daga cikin ba ta ba ta kan wannan tsira to ina mai imani da shi hakkin arwalla na taimaka ma mutum wajen wucewa ayyukan ka na gari na kwarai na taimaka maka wani in ya zo zai wuce kan siratun wannan kalam shi basar kamar ibta ido wani kamar walƙiya wani kamar kan doki wani kamar wucewa kan jaki wani ya zo ya wuce yana rarrahe ya samu ya tsira ne wani kuma ya faɗa cikin wata jana wannan shi ne kowa duk wanda ya san wannan rana tana jiran shi wala zo da zai ya aiki da nan kuma ku ya kuce wa tsara ko kowa ta nan dai a nan lokacin ba malakai za su cewa mu duhu muke don wannan abin dan mai ya za a yi mai yau cewa sai su ga mummunai da haske sai su cewa ɗan zuro na da fita bismin nuri kun ku tsaya ma ɗan tsakkwada hasken ku don mu iya wuce wannan abin mai duhu sai mummunai su ba su amsa kilar da uwar haku faltumi su nura ku koma baya a duniya a nan ake ɗauka haske shi yasa ka kiyaye alwazarka ka kiyaye sallah ka kiyaye ayyuka na gari na kwarai in sha Allah wannan hasken kana da shi Allah ta musa Allah ta musa Allah ta mu tsallake wannan siratun lafiya da malace wa kaza sirat da kuma siratun da ake hucewa wanda yake jisr ne akan jahannama yuwaddu fawqa jahannamin wanda ake meke shi sama da wutar jahannama fauka jahannami yumaddu kuma wutar jahannama wanda ya ta aitin da wuta ce da akwai dan haske a yau wuta wutar jahannama wuta ce dirin aka rura ta ta yi ja aka rura ta ta koma bula aka rura ta ta koma mara aka rura ta ta koma baka dirin dirin shi za a yi zama a cikin ce mata jahannama baka ce dirin dirin duk wani baki da ka sani mai tada hankali baka taɓa ganin baka babbakin wutar jahannama baka ce dindindin duk gare ta turaki yumaddu fawqa jahannamin ana meke shi almad meke abu shi za a badda ma da ake ta karatu za a ga jan sauti ne kake ko to almad abin da ake meke shi yumaddu ana meke shi ya zamto kamar gada fawqa jahannamin a sama da wuta jahannama to mutane halin su fa muwahhidun najin za ga wani mai aƙida mai kaɗe ta Allah mai ayyuka na gar na ƙwarai ya wuce wani daidai gwargwadon aikin shi wa akharu mu'minu wani kuma mai imani ne bayya kiyaye aqida bayya kiyaye ayyuka bayya kiyaye sallah sai ka ga ya hada cikin wutar jahannama in mai imani ne a ceto daga mara a hudo shi bai cin ya babba kuje mai gwargwadon laifin shi mara imani ne kafiri ne arne ne munafiki ne ya yarda ya bar addinin Allah ya nuna tare yake da musulmi amma munafiki ne to mukhalladun fi jahannam zai dawwama har abada a cikin jahannam amma in dai mutum na da imani ko mun karanci shi karshe za a huddo shi bayan ya babbako zai je gwargwadon da shi a sashi aljanna wannan duka na daga cikin aƙida amma duk ɗan falsafa suka ce bayyayewa wasu mata suka yi ma babu wuta babu aljanna kawai ta tsanniya ne wallahi kuma da akwai wanda sun yi iman da da sauran yan aqidu da firak ba su da Allah ke kinan wa muwahhidun najin za ka samu wani mai tauhidi wanda ya yi riko da aqida yana aiki ya kukuta ya wuce wa akharu muhmilu shi kuma wani mai ihmali bayya kiyayewa sako sako yake da addini Allah kiyaye ko kuma muhmal ana iya karanta shi muhmal wani kuma an yi ihmalin shi an hada wata jahannama ya kasa ku fita a wata me yake suna nuskha a kasa zamu ga fa muwahhidun najin a wata nuskha fa musallamun wani za ga ya kubuta najin ya tsira amma wannan nuskha da da take kasa fa muwahhidun ne ko na sai baiti na gaba malam ce والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان فيدخل مالك والنار إتكم وتا الله أوكي سركيا كان ذاك دومن يصلاها الشقي دومن شقي سياتتي وندا كافر أرني wanda ya saba ma Allah ma'auki sarki ya bar addinin Allah yaslaha zai shiga ya kuna da ita yasla ay yahtariqu bi hararatiha zai kuna da zafinta ƙwarar wannan ita wuta ya tsalaha shafiyu tsiratacce wanda bai da arzikin duniya da lahira kafin kenan wanda ba mummuni ba ya tsalaha zai konu da ita ya shiga cikin ta kenan da hikimatin domin hikima da allah ya halitti wuta domin ya yi wa kafirai hukuma da ita to hikima ce kan wani ruwa ce ta ya za a yi allah ya ka halarci bayi wasu ka sa ta aljanna wasu ka sa ta wuta la hikima ce ya allah ya halarci bayi sai ya bawa kowane bawa dama ka zaɓa hanyar shirya ko bata wadda ka zaɓa to za a maka sakamako ka zaɓa hanyar shirya aljanna ce fadala ce da ya yake suna ihsani na allah in ko ka zaɓa hanyar fata to wuta za ka tafi wannan hikima ce ta allah saboda bayyayewa wanda yi wa Allah biyayya da wanda bai wa ba Allah biyayya wanda yi imani da wanda bai yi imani sun to da hal ya tawo da ne alamu da wanda ne alamu bayyaye Allah ya kuma na'am shi ne ce bi hikma da hikmar Allah mawkin sa wa kadha taqiyu shi kuma mai tsoron Allah mu'mini kin musulmi idan jinani sai zuwa zai shiga aljanna da fadarar Allah amma kaka yi tunanin aikinka imaninka ayyukanka za su saka aljanna bal sai rahama Allah ta jibince ka ban za ka saba ce babu wanda zai shiga aljanna ba sai sai in Allah ya jiga shi ya yi mashi rahama ba za ka sabai ka ce hatta kai ya ce tabbata hatta ne in ka ka shiga aljanna ka ka ga mutumin kwarai ka tsaya akan hanyar yan aljanna wallahi fadara ce ta Allah ba iyawar ka bace ba ba ibara ba ce na'am wanda ya ce wa kulli hayyin aqidun fi qabrihi عمل يقارنه هناك ويسأل ولكل حي كو المتم ديكي رايي إذن يموت عاقل من حنكل كو المتم حي رايي وندي رايك عاقل من حنكل إذن يموت بنا الحي متم دي رايي حي بلغ يا حنكل يعني تقاليف تنهو كشكو wanda kuma bai balaga ba bai bai hankali ba ko bai balaga ba ko ya balaga amma babu hankali ko bai kai ba wasu da inda zai yi hankali to wanda shi babu takalifi a kan shi ba tsora mashi ba wajibci in ya mutu al'amarin shi na ga hannun Allah madaukakin sarki wasu malamai sun yi kokarin bayani wasu ce a za a mishi jarabawa daga baya a ga gina shi wasu ce za ya bi addinin wa'an shi da sauransu amma wannan duka babu shi nasu sari a cikinsu amma dai al'amarin suna ga hannun Allah hukuncinsu ɗaya da ahalin fatara wanda suka rayu kafin turo annabi wanda suka rayu kafin turo annabi a ga wannan matsalar da suke faruwa a yau da dama za a ga mutane suna maganganu ya a hankali akan ma'aifin maza ba sarrafa su kuma alhali ma'aifin maza na abdalla da kuma ma'aifin shi ahmina sun rayu kafin a turo maza allah abdalla ya rasu tun kafin haifo manzo Allah sallallahu ha Amina ta rasu tun kafin manzo Allah sallallahu balaga shi kuma manzo Allah ba bashi ba annabci da manzanci sai bayan bayan shekara ɗaya idan kaga su suna da cikin wanda suka rayu a ahli fatara al'amarin suna ga hannun Allah kuma Allah ya ce a aya qarara wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasulullah ba ma azabtar da kowa sai mun tura mishi manzo kina karo wannan mas'alar dole mutum ya kiyaye shi yasa magana mai kyau karara ta ilimi shine in karaja a azwaul bayan na al'allama al-sheikh muhammad al-amin al-shirqiti ya yi bayani a ƙarshen wannan aya akan wannan matsala shi kuma hadisi wanda ya zo gangantacce ne babu sabani a kan ingancin shi ina ya zo a muslim inda abi wa abaka sinar malamai ke cewa mu'awwal ne saboda nassin aya ya fi shi karfin shi a wajen nassi aya nassi ne karara baya daukan tawuri shi kuma wancan a yare na larabci al'ammu bi manzilatil abi dan uwan ma'aifi a matsayin ma'aifi ne wanda abin da ya tabbata karara ammin manzo Allah sunma abi talib manzo Allah ya kira shi zuwa ga addinin musulunci ya yi mishi da'awa zuwa ga addinin musulunci karshe ya ce yana kan addini na uwaye da kakanni ya ƙin iman wanda ina ji a cikin kitabu tsohon zini ga mai yi bayanin haka shi ya zama suka ce wannan inda abiwa ba ka finna ma'aifina da ma'aifinka suna wuta ana magana ne a kan alisari kiran kaga ta haka ba za a samu bacin karo tsakanin dalilai ayoyi sun yi goma wanda suke bayani irin wannan aya wa makon na mai arziki na hata da ba'ar rasula sun yi goma da sauran hadisai wanda suke magana a halin fatara hukuncin su zaman kan sheki idan ka za a zo ana cece ku cece kuma matsalar karshe a je ma matsalar an tattauna a kanta me za ta kara maka kai na imani me za ta rage maka dole ne an zo ana yin kitabbar irin wani magana a cikin karatu karatu ya zo kawai yanzu muna cikin karatu karatu ya zo a yi bayani bayani na ilimi a huce da ladabi da girmamawa amma a dinga zage-zage ana kafinta juna ana cewa za a kashe za a yi waye kaga wani hanyar dinga cewa akida ce yin hakan bayanin wani wallahi bai dace ba ilimi allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana ka ji kowace magana ka karanci komai amma ka bi abin da yake kyau yayi kiyayewa yayi kawo kwanciyar hankali da da arziki in ka ce komai da ka karanta za ka bayyana mutane wanda za ka hallaka za ka hallaka ka hallakar da mutane Allah ta maka Allah ta maka kenan shi ne amfanin malam in ka yi karatu sai ka tace abin da ka san ya yi kawo kwanciyar hankali zai yi kawo albarka da kiyaye addinin musulunci da kiyaye matsayin addinin musulunci shi za ka bayyana mutane ba a so ka zamto malami ba a so zamto doko duk abin da ya ga dama ya yada a'a da hikima da ladabi da tausayi Allah taimaka Allah ta akai shi ne ma zai ce wa kulli hayyin aqilin dukkanin rayayye wanda yake da hankali kenan baligi in ya mutu fi kabri a cikin kabarin shi in ya mutu amalu da akwai aikin da yuqarinuhu zai zanto abokin shi in aikin kwarai ne shine abokin shi in aikin mummuna ne shine abokin shi hunaka a cikin kabarin wanda wa yusalu kuma za a tambaye shi ya tabbata hadisi mazala ya ce ababe guda uku in mutum ya mutu su suke raka shi iyalan shi da yan uwan shi da kuma duke shi kaga an samu ko bargoyi da makamantan haka tun bai kuɗi ne ko mota shi ko makamantan haka da kuma aikin shi biyu za su dawo ɗaya zai tsaya aikin shi in aiki kyakkyawa ne aboki kyakkyawa in aiki mummuna ne aboki mummuna mai wari kuma hanzo za a yi tambayi mutum tambayoyi guda uku a cikin kabarin shi من ربك ومن يبنيك ومن نبيك ومن أنبيك وما دينك من دينك babu wanda ya isa ya bada amsa sai wanda ya karatu ya yi riko da aqidar haka kuma ya aikata abin da ake bukata amma ba in mutum ya mutu ba jahili murakkab ya rayu bayan zuwa makaranta baya da sai wani tsoho ya zo zo na daga cewa ya amatalla ya abdallah idza sa'alaka al-malakani an rabbuka fa qul rabbi allah in da yake wasu wannan wallahi baya ba amsa maka abin da zai taimaka maka ka bada amsa shine a nan doron duniya ka karanta ka yi kuduri na kuduri cewa na aiki ka aikata shi zai taimaka maka bada amsa amma wani malami ko wani irin malami ya zo zo na dinga waɗan wannan maganganun wallahi ba ta yadda za a yi amfani ka ya kai ba wa Allah ma mala'iku suka tambaye ka waye ubangiji ka ce ubangiji na Allah in mace ne ce ya a matalla ya ke bai wa Allah idan mala'iku suka tambaye ka waye ubangi ka ce Allah waye annabi ka ce annabi waye wannan baya amfani ka anan duniya ne za ka karanta ka sani ka yi ku shi yasa usulul salasa akan haka aka gina shi Allah ya maka shine yace wa kulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinu hunaka wa yus'al aikin shi zai zanto abokin shi yuqarinu zai abattake shi hunaka a cikin kabari wa yus'al kuma za a tambaye shi to wannan abin da ya faɗi a jimilce na aqida aqida suwa ne wanda ce ha za a ti kaji shafi'i wa maliki wa abi hanifata sun wa ahmad yin kalu wannan aqida ce da kuduri na imamu shafi'i wanda yana daga cikin bakurai shi imamu shafi'i aqida ce ta imamu shafi'i shine mazaba ta imam ta shafi'iyya wanda wa malikin da kuma imam malik mai mazaba ta malikiya wa abi hanifa da abi hanifa mai mazaba ta hanafiya sun ahmad da imam ahmad bin hanbal wanda ake mishi da kabili cewa imam ahli suna wa jama'a wanda yake da mazaba ta hanbaliya yunqalu aqida suke wanda aka nakalto da kuma aqidar sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i kenan in dai har kai ka yarda mabiyan ɗaya daga cikin wannan malaman da na mazaba to ga aqidar su هذا اعتقاد الشافعي وانا عقيدة الإمام الشافعي ومالك الإمام مالك وأبي حنيفة الإمام أبي حنيفة ثم أحمد سننكم أهل الإمام أحمد بن حنبل ينقل وانا أكا نقلت أنا أما ما لم بيجير تاسبا يندس قزوع تاريخ وانا يهارض أبو حنيفة سنن مالك سنن شافعي سنن إمام أحمد بن حنبل كما ذكر الناس سلسلة بعضها عن بعض ذكر الناس طالبا جونان imam abi hanifa malami ne na muhammad bin hassan shebani muhammad bin hassan shebani malami ne na imam malik imam malik malami ne na imam shafi imam shafi malami ne na imam ahmad bin hanbal allahu zurriyatun ba'dha min ba'd fulani dangi ne juna ya juna daga ilmi na bangaren ilmi na bala yace fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun وإن ابتدأت فما عليك مؤول فإن اتبعت سبيلهم إذا كبي تفركن سو هنير سو فموفق كاي ديدي كاسا متوفيق إذا قمت كسر ومن هنير سو عقيدة سو إذا تي عقيدة تأدب محمد تتحبن شد تابعين كنا إنك بهنير سو كاسا متوفيق إذا قمت كسر عقيدة فموفق وإن ابتدأت إن تكركرو بدأ عقيدة كو أعيكي kuma alaika mu'awwalu bakka da makoma zuwa gaba gaba ta in dai hanyar magaba ta kake so hanyar wa'annan malaman aqida in ko ka saba musu ka kirkiro wani abu to baka da makoma sai a duba a ga aikin da kake yi yayin sun yi ko sun yi bayani akan ayi shi sai a duba a ga kudirin ka aqidar ka sun yi ko kuma ba su yi ba to in dai ba su yi ba ka sani baka da makoma zuwa gaba gaba ta al-mu'awwal al-marji' واضح wannan kenan insha Allah don wa shi ne wannan manzuma da ta kunshi a biya ta guda goma sha shida a gurguje insha Allah kan fara karanta su saboda inkifa'ar da aka ta samu na ɗauka insha Allah saboda wanda za su biya insha Allah kenan a gurguje insha Allah karanta su ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzi qalbu daman lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا يمتلي أنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل سابع لكنما الصديق منهم أفضل وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول
game da malamai masu koyarwa a makarantar islamiyya a yi kokarin a sanya ma yara ka a ce ya sati na gaba kuma kamanta haka tun yanzu a sa a munasabat in za su yi su dinga yin urud ɗinsu shi ya fi da mu zo mu dinga sa musu manzumar da misali na taɓa ganin wani yana koyawa ɗaya daga cikin ɗalibai aqidatul awam wanda aqidatul awam manzuma ce an gina ta akan aqida ta ash'ariyya kina irin wannan su ya kamata mu dinga tsinya in muna so mu rawaha ɗalibai koya musu wasu abin da ya shafi manzuma dama ce wannan Allah ta albarka da alkhairi a cikin wannan karatun da muka yi insha Allah mu tafi da muke nan sai mu ci gaba da wannan da littafi na kitabu tafsir insha Allah abin da muka faɗi dai Allah ta yi mai dan na hasa su abin da muka yi kuskure Allah ya wata mana ayi hakuri wajen dan tsawata da muka yi ganin bayani na wannan insha Allah Allah ta albarka da sai kusan ka iya cewa kamar daura ce a cikin karatun wannan muka keɓance muka insha Allah ganin dawowa da yanke tsawon lokaci da muka yi ba samu damar karatu insha Allah Allah ta albarka da alkhairi شكرا جزاكم الله خيرا حفظكم الله وقاكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك